بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بركة مدسادوها أولا سافية أسبر سافير أشرين دهدو قوة ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم na da alif 438 daidai da 24 ga watan 12 2016 miladiya wannan shine darasi na goma sha biyar daga cinjerin giyar karatukan littafin la ilaha illallah ma'anaha شروطها نواقضها فضلها واللفر أبو عبد الله محمد سعيد رسلان الله مدوكاكين سركي يساكا مشد الخير littafin da ke ƙoƙarin bayyana mana asalin ma'anar wannan kalma ta musulunci ita ce kalmar la ilaha illallah malam ya bayyana mana asalin ma'anar wannan kalmar bayan ya gawo mana bayani ya kuma yi mana bayanai game da sharuɗan wannan kalmar ta la'ilaha illallah wanda dole sai an sami waɗannan abubuwa tukuna sannan faɗinka na la'ilaha illallah yake tabbata a zuciyarka kuma shi ne zai tabbatar maka da ainihin wato samun yarda a wurin allah maɗaukakin sarki wannan kuma shi zai tabbatar maka da samun ceton annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan lahira Allah madaukakin sarki ka tsare mana imani ka shiryar da mu zuwa kan tafarki madaidaici bayan mun gama bayanai game da sharuɗin la ilaha illallah mun shiga kuma sabon fage na bayani game da nawaqibu la ilaha illallah abubuwan da ke lalata wannan kalmar ta la ilaha illallah ko da mutum ya faɗe ta a baki amma kuma baya aiki da ita a aikace bai tabbatar da ita a zuci ba ayyukansa gaba ɗaya sun saba wa abin da Allah ta'ala ya aiko manzanninsa da shi ya saba wa ainihin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to na daga cikin waɗannan abubuwa shine waɗanda za mu zo mu ainihin wato bayyana bayani shafiyan insha Allah ta'ala game da al'amarin da ya shafi ainihin wato nawaqidu la ilaha illallah ba muna faɗin waɗannan ababe bane saboda ƙoƙarin kafirta wasu ko saboda ƙoƙarin nuna cewa mun fi kowa zama akan tafarki na shirya ko kuma goranta wasu cewa ai suwa ne kafirai ne suwa ne suna aikata kaza a'a muna karanta wannan ne jama'a mu sani nasiha ce ga al'umma nasiha ce ga ni kaina mai yin karatun nasiha ne ga ainihin wato sauran jama'a baki daya domin mutum ya yi ƙoƙari a karan kansa ya duba imaninsa ya duba ayyukansa ya ga cewa babu wani abu da yake da shi cikin ayyukansa ne yau da gobe waɗanda waɗannan ababen suna da alaƙa da ababen da ke warware wa mutum musuluncinsa jama'a domin ijima'i ne a wurin malamai baki ɗaya cewa dole akwai abin da kai tsaye yana warware musulunci kamar yadda kai tsaye akwai abin da kai tsaye yana ainihin wato warware tauhidi kamar yadda kasancewa akwai abin da ke warware alwala idan aka waye gari mutum ya yi alwala yana sallah to akwai ababen da in suka faru kai tsaye alwala ta lalace ko kamar yadda kuma idan mutum yana yin sallah akwai ababen da kai tsaye da zaran ya aikata waɗannan abubuwan ai alwala shi na lalacewa ko to irin wannan jama'a shine ababen da muke kokarin mu bayyana a nan kamar yadda yake akwai abin da zai shigar da mutum musulunci ya kuma inganta masa musuluncinsa to kai tsaye kuma a gefe guda akwai wasu ababen da in mutum ya aikata kai tsaye suna lalata masa suna lalata masa musuluncinsa suna lalata masa imaninsa ayyukansa kuma kakaf suna lalacewa domin Allah maɗaukakin sarki yana jan kunnen annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama ta hanyar ainihin wato yi masa tambihi da jan hankalinsa dangane da abin da ya shafi ainihin wato yin shirka da Allah da aikata irin ayyukan da ainihin wato waɗanda ba musulmai ba suke aiwatarwa kai sai Allah maɗaukakin sarki ka tsare mana imanin to mun fara wannan bayani a wancan satin a inda malai yake mana bayani dangane da ridda shi abin da ake nufi da ridda shine mutum ya dawo ya bar musulunci a bayansa ya yi watsi da karantarwar alkur'ani ya yi watsi da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ko duk wanda ya haka kai tsaye zai kasance daga cikin ainihin wato hasararru allah ta'ala ka kiyashe mu to sai ainihin wato malam ya ci gaba da cewa wa fil hadithin ladhi rawahu al-bukhari a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito a lamban hadisi na 6800 da ainihin 78 wa muslimun haka nan Imam Muslim a lamban hadisi na 1676 min riwayati Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala daga hadisin abdullahi dan mas'udin Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda abdullahi dan mas'udin yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath jinin mutum musulmi baya halatta sai da daya daga cikin abubuwan nan guda uku kenan bayan mutum ya musulunta akwai ababen da kan iya halatta jininsa a zubar da jininsa wanda mun karanta tarihi a can baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa an umarce ni in yaƙi mutane har sai sun faɗi kalmar la ilaha illallah idan ko suka faɗe ta to dukiyarsu da jininsu gaba ɗayansu sun ainihin wato tsira daga gare ni hisabinsu kuma yana wajen Allah to bayan mutum kuma ya shigo musuluncin jama'a har ila yau akwai abin da kan iya halatta jininsa ba dan komai ba saboda kawar da barna jama'a saboda kawar da barna a cikin al'umma shi yasa ake aikata irin wannan aikin mutumin da ya bijire wa Allah ya zagi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncinsa kai tsaye wanda za a kashe shi shi ma yayi aikin da ya tuntunta a kashe shi me yasa za a kashe shi saboda idan ba a hana shi ba ba a yi masa wannan ba to wani ma gobe zai ji daɗin yi sai a mai da abin kamar biki sai wani ya zo ya sai ce wallahi a kuskure ne ya tuba shikenan an wuce wurin sai ya zanto an ɗauki addinin an mai da shi ne an mai da shi abin wasa an mai da shi abin wargi don haka musulunci ya kawo tsare-tsare waɗanda ainihin wato Allah ta'ala ya gina waɗannan hukunce-hukunce a kai to gashi manzon Allah ce la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath jinin mutum musulmi baya halatta sai da ɗayan abubuwa guda uku na farko as-sayyibu zani bazawari mazinaci mutumin da ya taɓa yin aure sai aka kama shi da laifin yayi zina to wannan mutumin jama'a kai tsaye za a kashe shi jama'a za a jefe shi in ji annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama. Wan nafsu bin nafsi da kuma rai a bakin rai, wanda ya kashe wani shi ma za a kashe shi. sai dai idan iyalan waɗannan mutane sun yadda za su karɓi diya a madadin kisan ɗan uwansu kai tsaye ba matsala za a iya biyan diya amma inda suka ce ba za su yadda su karɓi diya ba sai dai a kashe shi kaɗai to jama'a babu wani abu da za a yi wa wannan mutumin sai dai a yi ne sai dai a kashe shi jama'a babu wani abu da za a yi sai dai kisa to musulunci ya hukunta wannan wattariku lidinihi kaga shine mahallin shahid da wanda ya bar addinin sa shafi na 49 an gane wannan ko wattariku lidinihi da wanda ya bar addinin sa almufariqu lil jama'a wanda ya rabu da jama'a musulmi gaba daya an gane wannan ko mutumin da yake kwarraba kan musulmi yace shi ya yarda ma ya bar addinin ne shi ya ma dai gaji an gane wannan ku domin yayin da kake yin addini jama'a akan tsarin da Allah yake so da tsarin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar to a wannan tsarin ne kake cikakke musulmi jama'a amma da zaran wani ya samu wata matsala a rayuwarsa sai ga ya koma da bayana cewa to mu fa gaskiya in dai ba a mana kaza mu fa kawai mu fa za mu koma ruwa kamar yadda sabbin musulintan nan su dinga yin aiki to mu fa kiristoci suna ta zuwa mun ji ku shiru mun ji shiru ba saƙo in ba ba kawo mana ba za mu bar musulunci to kayowa ne ai Allah ne ya kamata ya goranta muku saboda ya shirya ku zuwa ga imani kafiran mutanen ƙauye da suka zo daga baya suka musulunta sai suke goranta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ma mun yi imani shi zaka kace mana kaza kaza Allah ya ce ka faɗa musu ya munnuna alayka an aslamu suna maka gori akan cewa wai su sun musulunta qul shi ya kai manzo Allah ka faɗa musu la tamunnu alayya islamukum kace kada ku rika mun gorin cewa ku dinnan ku musulunta balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil-iman in kuntum sadiqin Allah ne kamata ya goranta muku saboda ya shiryar da ku zuwa ga imani in dai ku masu gaskiya ne kaga ashe imanin ba tamanni bane kawai ba gorace gorace bane kace ai ku ne masu kaza ku ne masu kaza kaza da kaza wannan jama'a gaba ɗayan shi ba shi da alaka da ainihin wato addinin musulunci to kaji sai manzo Allah ya ce wattariku lidinihi da mutumin da ya bar addinin sa almufariqu lil jama'a wanda ya rabar jama'a musulmi gaba ɗaya ya ware kansa ya bar addinin musulunci wa akhraj al-bukhari haka ne imam al-bukhari ya fitar da hadisi alamin hadisi na 2854 من رواية ابن عباس رضي الله عنهما رواية عبد الله بن عباس ألا يقارى ما سيدعى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi manzon Allah ya ce man baddala dinahu duk wanda ya canza addininsa ya canza addininsa ya ce daga yau ya ba musulunci faƙutuluhu ku kashe shi in ji wa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan kaga duk mutumin da ya ridda ya bar addinin musulunci jama'a me ake masa hukuncin sa shi ne kashe shi jama'a wajibi ne jama'a wajibi ne mu kula da wannan al'amari jama'a ba kuma sai mutum ya ainihin wato ikirarin cewa shi daga yau ya ban musulunci ba shi daga yau ai musulunci ma gaba daya yayi irin wannan ba akwai mutumin da ayyukansa ne za su nuna mutumin da ya zo ya ce to shi ba yana gan sallar nama ba wajibi bane wannan yayi ne ya yarda domin me sallah tana daga cikin rukunin musulunci ai ko guda nawa guda biyar ƙa'ida kuma duk mutumin da ya zare ƙwaya ɗaya ce bai yadda da shi ba ko bai yadda da wajabcin ba ya yi mai ya yarda to a nan sai a ba shi kwana uku a ce bai tuba in ya ƙi tuba kuma jama'a sai a kashe shi babu wani abu da za a yi wanda ya wuce jama'a kisa wannan shi ne hukuncin da Allah ta'ala yake masa Allah ta'ala ka tsare mana imanu فإن كان المرتدون جماعة جماعة ذوي شوكة فإنهم يقاتلون كما قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين mala ya ce idan waɗanda suka yi riddan kuma wata ƙungiya ce ta jama'a mutanen wani gari ko mutanen wani yanki da yawa mutane ne cincirin duba mutum ƙwaya ɗaya ba ne ko kuma suka zamto zawi shaukatin mutane ne masu ƙarfi mutane ne masu ƙarfin yaƙi mutane ne da suna da makamai a hannunsu shine ma'anar zawi shaukatin fa innahum yuqatilun to jama'a anan al'ummar musulmi gaba ɗayanta za ta yi tarayya wajen yaƙar waɗannan mutanen an gane kama qatala abubakar radiyallahu anhu murtaddina kamar yadda abubakar siddiqu Allah ya ƙara mishi yadda ya yaƙi waɗanda suka yarda akwai waɗanda daga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai suka yarda kace addini ma sun fasa dama sun suna taimakawa musulunci ne saboda haka su gaskiya tunda annabi ma ya mutu su ma sun daina musulunci suka ce sun daina ba da zakka sai na abubakar ce zai yaƙe su a farko sai na abubakar yana ganin cewa dan me za a yaƙe su mutanen da suna faɗin la ilaha illallah amma dan yau sun je sun fasa yi abaka yace a sai mun yaƙe su wallahi sai sun dawo musulunci har waɗanda suka hana zakka yace wallahi sai mun yaƙe su yace ya rantse da Allah yace sai na yaƙi wanda ya rabe tsakanin sallah da zakka a wajen wajibci har sai ya dawo zuwa ga musulunci kai ba wanda bai ce law mana'uni law mana'uni iqalan da za su hana ni da baibayi da baibayi da suke badawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin wani abu na sadaka ko zakka yake wallahi sai na yake su akan haka a ƙarshe Umar bin Khattab ya gane lalle abin da Abubakar Siddiq ya so yayi abu ne mai kyau aka yaki waɗannan mutane suka ridda daga ƙarshe aka dawo da su cikin musulunci to kamar haka ne mutanen wata anguwa ko mutanen wani gari ko mutanen wani yanki idan suka ce yau sun yi ridda sun bar musulun jama'a ya ƙasa za a yi ba za a kyale su ba jama'a an gane wannan ko hatta akhda'ahum lil islami har sai da aka dawo da su cikin musulunci har sai da aka dawo da su suka yi laushi suka kankan da kai zuwa ga addinin musulunci wa qutila man qutila minhum ala riddatihi kuma aka kashe waɗanda aka kashe akan riddansa wataba man taba minhu waɗanda suka tuba kuma suka tuba daga cikinsu suka bar wancan ainihin wato kafirci da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama jama'a na fata an gane wannan kuma jama'a wannan shine abin da ya kamata addini ya ce wa da gudana akai in ba yanzu da addini ya zama lalace ba a wurin mutane saboda mene ai wanda ya ridda jama'a ai ya san musulunci ko ya taɓa sanin gaskiya daga baya kuma zai juya wannan gaskiyan baya to a nan ba za a ce a a kyale shi ba jama'a ba za a kyale shi ba wannan kai tsaye za a yaƙe shi kuma ainihin wato za a dawo da shi zuwa ga musulunci wa in kana al-murtadd wahidan idan kuma wanda ya riddan mutum ɗaya ne fa innahu yu'khadh to za a kama shi ne hukuma za ta sa a kama shi wa yustatabu kuma za a nemi ya tuba fa in taba in ya tuba shikenan sai a kyale shi wa illa in ko bai tuba ba kutila sai a kashe shi an gane yawwa wa laysa huwa mithlul kafir al-asli amma shi wannan jama'a ba zai zama ɗaya da kafiri na asali ba mutumin da dama bai taɓa yin musulunci ba hukunci ba ɗaya da wannan ba ba za ka ce duk inda ka haɗu da arni ka kashe shi ba wannan ba musulunci ba ne jama'a a'a wanda ya ridda ya bar addininsa ya taɓa shiga musulunci sai aka wayi gari ya ce yanzu ba ruwan shi da addinin ya daina yin addini wanda za a kashe shi jama'a kai tsaye za a kashe shi kaulan wahidan li'anna al-murtadda arafa al-haqqa saboda wanda ya taɓa yin ridda ya bar musulunci jama'a ya san gaskiya ko ya san gaskiya wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyarihi wa taw'ihi kuma wannan ya bar addinin sa ne ya shiga addinin sa ya shiga addinin musulunci da zabi ne jama'a ba wanda ya tilasta shi aiko ya shiga addinin ne da zabin sa wa taw'ihi da kuma nufin sa ya shiga ya shiga ne da daɗin rai yana so yana kwaɗayin addinin ya shiga da kansa wa atarafa kuma ya san cewa yana tabbatar da cewa annal islam huwa al-haqq ya san musulunci shine addinin gaskiya fa idza rtadda to anan idan yayi ridda fa innahu yuqtalu himayatan lil aqida to anan jama'a za a kashe shi saboda me saboda baiwa aqida musulunci kariya in ba haka ba duk wanda yaga cewa ya dan shakunci sai ce kai ni ba gaskiya ina ganin fa ni ma zan dan saki layi zan koma ruwa ba haka ake yi ba wasu saboda wani dan abin duniya saboda kwadayin dan abin duniya sai wani ya ce shi ya ma bi musulunci gaba daya to za a kashe irin wannan jama'a saboda baiwa aqidar musulunci kariya me yasa idan aka bar kofar a bude kowa sai ce shi sai je zina a matsayin shi na bazawari mazinaci misali da an zo za a yi min hali sai ce ai na ma ba addinin musulunci daga yau na bari ina fata an gane wannan sai mutum ya je ya kisa in an ce hukunci ka musulunci shine a kashe ka kuka biya diya sai ya ce to na musulunci dole ne an ce la ikraha fi dini ko to ba ta aiki a nan wannan aya in dai mutum ya taɓa musulunci ya rinda jama'a kashe shi ake kaula wahida za ka shi wajen alkali a ja masa ayoyin alkur'ani a gille masa kai illa iyakata kenan domin idan aka kyale shi to an buɗe wata ƙofa ta ɓarna sai mai ɓarna ya ɓarna shi yadda ya ga dama ya ce maka ai la ikraha fi dini ka san mutane sun fi iya jawo aya inda za a samu ɓarna inda za a yi iskanci a saba wa Allah an fi iya jan aya amma inda za a bi Allah inda za a bi manzon Allah ne ko ba a jan aya sai ka ji an yi gum jama'a ina fata an fahimci wannan wa hadha min hifz ad-daruriyat al-khams wa awwalaha ad-din malai yace wannan yana daga cikin kiyaye wasu abubuwa guda biyar na wajibi an gane wanda ya kamata a tsare wa mutane ababen nan guda biyar su ne ne sai ma da cewa awwalu haddini na farko shine addini wajibi ne akan gwamnati akan shugabanni su kiyaye mutane mene addinin su na biyu me eh na biyun su hankali dole ne gwamnati ko kuma ainihin wato jagori su kiyaye mutane mene hankalinsu na uku dole a kiyaye musu mene nasaba ina ma'anar nasaba shine dangantaka kada a wayi gari an kyala zinace-zinace suna hauhawa a cikin al'umma an gane wannan ko duk yana da cikin daruriyat waɗanda musulunci ya sa dole a bada kariya akan wannan jama'a to abu na farko da ya kamata a baiwa kariya jama'a shine addini fala yutraku ad-dinu ul'ubatan ba za a bar addini jama'a ya zamto abin wasa ba an gane wannan ko liman yuslimu thumma yartaddu ga dukkanin wanda zai musulunta sannan daga baya kuma sai ya rinda ya bar addini gaba daya bal bari dai abin da ya kamata a yi masa yuqtalu himayatan lid-dini min at-tala'ub bihi za a kashe shi saboda baiwa addini kariya gabarin waɗanda suke mai da addini abin wasa za a kashe shi ne ba bisa zalici ba jama'a saboda baiwa addini kariya in ba haka ba addini ya zama abin wasa sai duk wanda ya ga dama kawai rana guda sai ce to shi fa wallahi addini nan gaba ɗaya dai ya ishe shi shi gwara ma dai yarda ya koma can ma ya taɓa ya je ai ba a masa inda gaskiyan take ba ai addini ma dilla libe ne ake a cikin duhu haka wani zai faɗa maka yace to addinin ne ma dai gashi nan wannan yace kaza wannan yace kaza addini ma dilla libe ne a addini ba lalibe bane jama'a addini gaskiya ne shine alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ba zai taba yiwuwa ba jama'a a wayi gari an bar addini a sake shi yasa wajibi kowa ya nemi ilimi addini jama'a ba a yi sai da ilimi shi yasa Allah ta'ala ya fasa ko da manzon Allah kalmar iqra'a iqra bismi rabbikal ladhi khalaq al'umma ce da aka ainihin tarbiyance mu da mene da karatu domin kamar Allah yana nuna maka cewa ne babu yadda za a yi ka yi bauta Allah ya karɓi wannan bauta sai da mene sai da ilimi sai da karatu an gano wannan ko jama'a domin mene jahili babu jahili jama'a baya jin tsoron Allah kamar da Ibn Rajab al-Hanbali ya faɗa yace jahili baya jin tsoron Allah aka ce saboda mai Allah gafarta ma ne yace i saboda shi jahili bai san waye Allah ba bai kuma san abin da zai ji tsoro ba kaga wannan babu da zai ji tsoron Allah jama'a an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ka kare mu ka tsare mana imani to jama'a waɗannan mutane masu yin ridda ana kashe su ne saboda baiwa addini kariya kuma tun da ake yin addini jama'a tun da ake yin demokuraɗiyya a ƙasar nan jama'a kun taɓa ji an ce a ba addini kariya ana cewa a gyara titina a gyara asibitoci a gyara wutar lantarki a gyara kaza kada wajen ci a gyara addini ko kun taba ji wani ya zo campaign ya ce za a gyara muku addinin ku saboda tsarin gwamnati shine wani irin gwamnati ake wanda ba ruwanta da Allah kaida kenan kawai ita wannan gwamnatin da ake tafi da jama'a gwamnati ce ta ba ruwan Allah a ciki mana ba ruwan wanda yake bautawa Allah bisa tsari ba ruwan wanda bai bautawa Allah bisa tsari ko ma me zaka bautawa gwamnati ba ruwanta da kai wanda kuma al'aslu al'aslu jama'a shi ne aimi shi ne a wayi gari ana baiwa addinin muhimmanci da kuma kariya duk wanda ya taso zai ce shi musulmi ne duk wanda ya taso zai ce shi kirista ne ko wanda zai ce yana bautan tsumburbura wanda zai ce yana bautan gumaka to ka'ida kowane addini a yana ka'idoji ko misali mu musulmi sai a ce ai musulunci yana da kaza da kaza da kaza da kaza to wajibi musulmai su bi wannan abin na addininsu kiristoci addininku ya ce kaza da kaza da kaza to wajibi ku kiyaye addininku ku bi tsarin addininku da ya sa ku kada ku rike tare iyaka ko iyaka nan aka tsaya jama'a za a samu gyara ko za a samu gyara ba za a samu gyara sai ma da yake wa minal murtaddina daga cikin mutanen da suke ridda akwai wanda man yi ƙutaru bi dunis kitaba akwai wanda ana kashe shi ne ba ma a neman ya tuba ko ya tuba ko kar ya tuba jama'a wannan sai an kashe shi in ji malam wa huwa man taghallaghat riddatuhu shine wanda riddansa ta yi tsanani wanda riddan nashi ta yi girma riddan nashi ba karamin ridda bane abu ne wanda jama'a ba a iya ainihin wato sanya su a mizani irin na hankali فإنه يقتل وإن ونن زاء كشيشي ولا يستتاب كما بزاء تبني من يتوب با أنا ين ونن حماية للدين سبو دبيو الدين كاريا وحماية لأولى الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها كما زاء كشيشي سبو دبالا كاريا جمد ولنن أبابي daruriyat waɗannan ababe da ya zamto dole a baiwa ainihin wato musulmi kariya a kansu a cikin addini su waɗannan abubuwan guda biyar an gane wannan ko allati ja'a al-islam bi hifdha waɗanda musulunci ya zo da ainihin wato ƙoƙarin cewa sai an bai waɗannan ababe kariya jama'a an gane wannan ko kamar irin suwa ai akwai misali a nan kasan ko ba sai mun je da nisa ba akwai waɗannan mutane na kano akwai wancan abdu inyas wanda gwamnatin kano ta yanke masa hukuncin kisa yana nan a tsara a gidan yari amma an riga an yanke musu hukuncin kisa ne saboda mene an kama shi laifin ya zagi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi munanan kalmomi game da manzon allah sallallahu alaihi wasallam da sunan ƙaunar wani shehi da sunan nuna soyayya ga wani shehi ya kira sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karara ya zage shi ci mutuncinsa ya ce kuma a ɗauka a yada a gidan rediyo ba ma tsoron komai ba wajen kunya kowa ina fata gano jama'a to wanda ya aikata wannan aikin jama'a yana nan an yake masa hukunci kisa magana da ake a yanzu kuma ko ya tuba sai dai ya tuba tsakanin shi da ubangiji shi amma wannan tuhum ba za ta amfanar da shi wajen a sake shi ba saboda wannan shi ne hukuncin da malamai suka yi game da zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama qadiman wa haditha a da can da kuma yanzu an gane wannan ko jama'a misali kenan mutumin da ya zo ya zagi manzon Allah ya ci mutuncinsa kai tsaye to wannan ba ma a neman ya tuba kai tsaye za a kai shi wajen hukuma da hukunta shi mu ba za mu ɗauki hukunci a hannun mu mu ce a'a to ai tun da ya riga ya kawai mu bari mu aiwatar masa ba za mu yi haka ba sai dai mu kama shi mu kai shi wajen hukuma hukuma ne suke da alhakin sa yake masa wannan hukunci saboda in aka bar abin karazibi a hannun mutane abin ba zai yi kyau ba jama'a rana guda sai wani ya je ya kirkiri ƙarya ya jingina wa wani ya ce to ai wani ya zagi annabi kankace wani abu an zo an kashe shi kuma shi ƙarya aka yi masa amma in an kai wa alƙalai za su yi bincike hukuma za su bincika su gano cewa lallai wannan aikin da ake tuhuman wane da shi ya tabbata don haka wane za a kashe shi haddan za a kashe a matsayin haddi ina fata an gane wannan jama'a Allah ta'ala kare muka tsare mana imanin sai ma ya ci gaba da cewa wal murtaddu huwa alladhi yakfuru ba'da islamihi wanda ake kira murtaddi shine mutumin da yake ridda mutumin da yake kafirta bayan musuluncinsa ya ce yau an waye gari ma ya bar addini ya bi musuluncin gaba daya in li'tiqadin bi qalbihi imma dai ya zamto ya kudirce wannan barin addinin a zuciyarsa kaga wannan ai ba zai iya kawai gani ko aw shakkin ko kuma wata shakka yake da ita game da addini ya hasulu lahu fi umurid din wata shakka da za ta same shi game da wannan al'amarin na addini jama'a kun ga na nawa kenan eh na biyu imare zanto kai tsaye ya bayyana shakkan shakkan ta bayyana game da addini sai wani ce maka kai shi gaskiya addini na mawai gaskiya ne kuwa to shi ya gani gashi kuma an ce addinin musulunci gaskiya ne kuma Allah ya rakawar taimako addinin nan amma kullum kashe mutane ake yi kasashen Syria kasashen Iraki kasashen Afghanistan manya-manyan kasashe irin waɗannan ana kashe musulmai ana kaza da kaza shi ne gaskiya yana ganin ma ne kai an yi musuluncin na gaskiya ne jama'a kai tsaye wannan yin wannan ko shakka ne a cikin addini ai Allah ya riga ya alƙawarin zai taimaki addinin sa ko ko mun imani da haka kuma ya taimaki addinin a da kuma zai ci gaba da taimakon addinin sa har kiyama ta tsaya an gane wannan ko jama'a to amma babu yadda za a yi wannan abin ya tabbata sai an koma nasoshi na shari'a sai mu gani cewa shin mu musulmin ƙa'idojin da Allah ya sa mana cewa zai taimake mu muna bin wannan ƙa'idojin ko mun sauka da kan layi idan mun sauka kan layi jama'a kai tsaye to Allah maɗaukakin sarki ba zai kyale mu ba sai ya jarabce mu kuma sai ya azabtar da mu saboda wancan laifin da muka aikata kamar yadda wannan ya faru a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhud manzon Allah ya sa wasu akan duwatsu yace kaku sauko ko da kun ga tsuntsaye suna tsakan nama muku sauko daga kan dutsen bayan ana sun yin yaƙi yaƙi ya tirnike aka zo aka samu ainihin wato wasu daga cikin musulmai suna ganin ai amma an ci yaƙi sun an fara kwasan ganima sai suka sauko daga kan wannan dutsen wannan saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa aka ci musulmi da yaki a wannan lokacin Allah ta'ala kuma ya dandana musu azaba da bakin ciki da damuwa an gane wannan ko saboda zan to jarrabawa a gare su a ƙarshe kuma suka tuba Allah kuma ya karɓi tubansa ya yafe musu to kamar haka ne jama'a wannan ita ce sunnar Allah a bayan ƙasa in muka imani muka tsare dokokin Allah muka yi haƙuri to lallai Allah ta'ala zai cika alkawarinsa gare mu amma muddin muka yi watsi da addini yanzu mun mai da addini abun wasa mun mai da addini abun holo mun mai da addini abun kokarin faɗa da addinin ma wani za ga shi faɗa yake da addinin kullum kai tsaye hankalinsa baya tashi sai ya ji an ce abu Allah sai ji gaba ɗaya zuciyarsa ba ta daɗi ba da an karanta nassoshi ingantattu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi sai ji an saba masa abin da yake so shine a bashi kamar akuya a bashi kamar jaki sai abin da ya so kuma ya ga daman aikatawa shine zama addini kuma har a waye gari wasu daga cikin malaman addini suna biyo irin wannan jahilan sai zama jahilan ne a gaban malaman na bin su a baya kowa zai aikata abin da ya so kuma ya zama addini kowa zai abin da yake so kuma wannan abin a ce ya dace da daidai to kaga wannan ya fi kama da ainihin wato wasa da ainihin wato addini gaba daya jama'a ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu ka ba mu kariya ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda ainihin wato kake sanya su daga cikin mutanen kirki to jama'a kun ji guda biyu kenan kun kai magana akai aw fi'lin ko kuma mutum ya aikata wani aiki a aikace wanda wannan aiki ridda ne ridda ne mutumin da kiristoci suka zo suka kamo hanya suna kewaye ko za ana ɗauka cross shi ma ya ɗauki cross ya shiga cikin sai ce abin ai ɗaya ne to me a ciki ma eh me ma a ciki to dan nayi kaza me Allah kuma ya riga ya mu ka'ida wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibince su ya nuna soyayyansa gare su to shi ma yana cikin su kamar da rana kai wani case a police station wasu samarin musulmi ne suka shiga suka yi sa kaya masu suka shiga coci sun je sun bi 'yan matansu saboda harkar zina saboda harkar iskanci a waye gari mutum har yana da wannan taurin ran da yana gani cewa tuma mai a ciki kaga wannan ya zama wasa da addini jama'a Allah ta'ala ka kare Allah ta'ala ka tsare mana imanu to ko dai mutum ya zamto ya yi wani aiki wanda wannan aikin ridda ne ka an yasu da ghairillah kamar mutumin da zai je ya sujada ga wani Allah ba muna gani ba muna gani a duniya ga sunan wasu wasu kasashen za ga wasu mabiya wasu ɗariƙun suna zuwa suna mashehunan sujada irin sujadar da ba a yi wa kowa sai wa sai Allah kai tsaye wanda wannan jama'a ya yi ridda duk wanda wanda aka yi wa sujadan ya yadda da wanda ya sujadan gaba ɗaya sun yarda sun bar musulunci jama'a an gane wannan ko sai dai kila wanda aka yi wa din in ba shi yasa a yi masa ba kuma bai yarda da wannan abin da wancan yayi ba to anan ba cewa shi ya yarda shi yasa jama'a jahilci baya zama uzuri gaba ga Allah a ran tashar kiyama Allah ya aiko manzo yayi wa'azi malamai ko magada annabawa sun yi wa'azi sun nusar da mutane amma sai wani nuna maka cewa a shi ba kawai ba zai ma cigaba da neman ilimi ba saboda in ka cigaba da neman ilimi yau in ka san abu sai a ce maka dole sai ka aiki da shi haka wani mugun malami yake faɗa wasu wai kafu yadda ku iya qur'ani duka saboda in ka iya qur'ani duka dukan shi ya zama hujja a kanka kai ne ka yi kokari ka dan tsinta ka samu na sallah to kaga wannan mugun malami mugun malami ne jama'a wannan kai tsaye ba za a iya shi a cikin malamai ba kamata yi wannan a kama shi a kai cikin turu a daure shi saboda jahilcin nashi ya kai matuƙa wanda har yana son ya sauka gaban ma addinin gaba daya an gane wannan ko jama'a shine ka an yasjuda da ghairillah kamar mutum yayi sujada ga wani Allah aw yadhbaha li ghairillah ko yayi yankan domin wani Allah ai akwai masu yanka domin aljanu ko akwai masu yanka domin neman tsani da wani Allah duk wanda aka yi yanka da sunan wani Allah ko sunan wani aljani kai ko sunan annabi aka kira a wannan yankan jama'a wanda ya wannan ya yarda aw yanzira li ghairillah ko kuma yayi bakance ga wani Allah yayi alwashi in dai na samu kaza sai nayi kaza ga wani ba ga Allah ba to wannan jama'a shi ma yana zama ridda hadha fi'lun man fa'alahu faqad irtadda waɗannan ayyuka ne wanda duk wanda ya aikata su jama'a to ya yi ya musulunci gaba ɗaya ko mutumin da zai faɗa a bakinsa ya ce ai wane ma Allah ne ai wane ma da kake ganin shi manzon Allah ne gashi na a zaune har aka yi daren jama'a ce maka ai wane ma Allah ne roƙe shi duk abin da kake so ya baka kaga wani jama'a ridda ne kai tsaye ko me yi ya sani ko bai sani ba ridda ne saboda ya saba wa karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da magabata na kwarai an gane wannan ko aw qaulin ko kuma zai yarda ne ta hanyar faɗin wani zance da bakinsa da harshensa bi an yi takallama bi sabbillahi ta'ala imma dai mutum ya zagi Allah akwai masu zagin Allah aiko to imma dai mutum ya zagi Allah أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم كوي زاجي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يريد wancan Abdul Inyas ne na Kano kaga shi cewa ma yayi ko Muhammad na raye kaji manzon Allah ba shi da daraja zai kira shi suna manzon Allah yace in zai taso daga kabarin sa daga Madina ya zo nan sai mun taka wuyansa kaga wannan magana jama'a magana ce mai girma wanda wannan bawan Allah ya faɗi ke su ba sa jin kunya kowa sun faɗa a ɗauka a yaɗa kowa ma ya ji kaga wannan magana ce wanda duk wani mai imanin yin jama'a sai hankalinsa ya tashi to amma ba wani abu ne jama'a irin karantarwar da aka yi wasu kenan shi ya ce zai bayyana asalin abin da ke cikin haƙiƙa ne kuma ya bayyana kuma jama'a duk wanda ya bibiyi wannan ilimin na haƙiƙa kai tsaye abin da ke kwan tabbatarwa kenan ƙoƙarin tabbatar da cewa akwai wata shiriya da tafi shiriyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai karanta da al'umma kai tsaye jama'a Allah ta'ala ka kiyashe mu aw sabbi dinil islam ko a samu wani mutum yana zagin addinin musulunci Allah ta'ala yana fadi a suratul tauba yace kul ya rasulullah ka faɗa musu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa kuka kasance ku ne wa izgili la ta'tabiru kada ku bada wani uzuri ku ce ai innama nakhudu wa nal'ab ai muna dan kutse ne kawai a cikin zancewar gi kawai ke muna wasa Allah ya ce la ta'tadiru kada ku kawo wani uzuri qad kafartum ba'da imanikum ko riga kun kafirta bayan imaninku ashe mutum yana iya kafirta bayan mene bayan imani gashi Qur'ani ya faɗa Allah ma ya faɗa maka cewa suna yin sallah suna ba da sadaka suna ba da zakka amma duk wanda ba zai amfana da su komai ba wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون جماعنا فتان قانا وانا الله كتياشين ما ليس فالردة تو جماعة ردة قبر الدين المسلمين كيفا تكون بالقول تنا إيكا سنتوا تهني الزنشي وتكون بالفعل haka nan tana kasancewa da wani aiki da mutum zai aikata aikaci wa takunu bil i'tiqadi haka nan tana kasancewa ta hanyar kudirce wani abu a zuci wa takunu bil shakki fi shay'in min umuri din kuma tana kasantuwa ta hanyar yin shakka game da wani abu na al'amarin addini a saukar da wani abu kace kai amma fa ina shakka ina shakka fa game da kaza gaskiya wanda ga yi nake ma abin nan kamar a musulunci bane to wannan shakkan da kake shi game da musulunci jama'a yana fitar da mutum daga musulunci kaman shakka fi wujubi sala kaman mutumin da yake shakka game da wajibcin sallah a ce sallar nan wajibi ne ce eh na sani amma kai gaskiya ni ina ganin sallar nan babu da ta zama wajiba an gane wannan ko ce to mu dai a ka'idar mu shine in dai kana ilimin kana bin ilimin hakika to sallah ba ta zama wajibi a kanka duk wani abu da aka wajabta na addini kai baya zama wajibi akan ba haka suke faɗa ba haka suke faɗa wannan kishi aqidar jama'a ce da sallah da komai kai baya zama wajibi akan sai kaga dama kai saboda kai yanzu ka riga ka kai usuli kai fanayi in aka yi bayani sai a ce to ai kai ne baka gane ba za ka gane ba ne sai an maka bayani to kuma har yawan kasa yin bayani ko wani za ga ya bari yin sallah ko wani ma ya faɗa maka cewa yin riƙo da zahirin alƙur'ani da sunnar manzon Allah shine asalin kafirci haka wani malami ya faɗa wai kuma wai tafsirin alƙur'ani yake yi faɗin wannan magana an gane wannan ko jama'a to kaga wannan me za ka kirga shi a ce riƙo da zahirin alƙur'ani da sunnar manzon Allah shine asalin kafirci to kaga wannan ya rushe addini ma gaba ɗaya kenan aiko to me addinin in ba wannan guda biyu ba kuma hadisan nan da sunnan nan ba manzo Allah bane yazo ya aiwatar a aikace ya karantar da mutane a aikace sahabbai suka aiki to in kai aiki irin na sahabi sai a ce maka ai shine wasanin kafirci to kaga ko kirista ba zai faɗi wannan maganar ba da ma ballantana mutumin da yake ikirarin mene ikirarin musulunci Allah ka kiyashe mu aw shakka fi wujubi zakati ko mutumin da ya shakka game da wajibcin zakka aw shakka fi tauhidi ko kuma yayi shakka game da ainihin wato ilimin tauhidi ilimin ta Allah madaukakin saki da bauta fa innahu yakfur to mai irin wannan ake jama'a yana kafirta ya bar musulunci gaba daya wa shakku abin da kira shakka huwa taraddud baina amrayni shine kai komo tsakanin abubuwa guda nawa abubuwa guda biyu mutum yana ganin kai kaman dai kaza ne a kaman dai kaza ne ka gani abubuwan gasu nan dai guda biyu mutum ya ganin ko dai kaza ko dai kaza ne ina fata an gane wannan Allah ta'ala ka tsare mana imani wa nawaqidu shahadatayn hiya nawaqidu islam to ababen da ke warware wannan kalmar na la ilaha illallah jama'a su ne nan ababen da ke rushe musulunci gaba daya su ne abubuwan da ke lalata musuluncin mutum gaba daya li'anna shahadatayn domin waɗannan kalman shahada guda biyu humallata ne ya dukulul mar'ubin nutuɗe bihi mafi islam da su ne idan mutum ya faɗe su yake shiga musulunci aiko wannan nutuɗe bihi ma i'tirafun bi madlulihima kuma furci da waɗannan kalmomi faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah tabbatar da su da tabbatar da abin da suke nuni a kai an gane ko waltizamun bil qiyami bima taqtadi bima taqtadiyanihi da kuma lazimta da tsayuwa game da abin da waɗannan kalmomi guda biyu suke hukuntawa min ada'i sha'airi islam to waɗannan ababen da muka lissafa guda uku suna daga cikin alamomi na musulunci jama'a an gane aji kana yawan faɗin kalmar la ilaha illallah a baki an gane kana kuma tabbatar da abin da waɗannan kalmomin guda biyu suka tabbatar shine kore bauta ga wani Allah da kuma tabbatar da bautan ga Allah shi kadai kore cancantan manzanci ga dukkanin wani manzo a wannan zamanin namu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta hanyar yi imani da abin da ya zo da shi da gaskata shi a cikin abin da ya bada labari da kuma barin dukkanin abin da manzon Allah ya hani ga barinsa an gane wannan ko da kuma lizimta lizimtan tsayuwa game da abin da waɗannan kalmomi suke hukuntawa shine mene mutum ya shiga musulunci gaba ɗaya ba tare da ya raba kafa ba yana ganin ciki da kuma waje jama'a an gane wannan ko fa idza akhalla bi hadha al-iltizami idan aka wayi gari jama'a mutum ya yi watsi da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da ya kamata ya lazimta na kalmar la ilaha illallah faƙaɗe na ƙabar ta'ahudan lari ta'ahada bihi to a nan mutum ya riga ya warware wannan alƙawarin da ya riga ya alƙawarta wa kansa hina na ƙaƙa bi shahada ta yi yayin da mutum ya yi furci da waɗannan kalmomin shahada guda biyu jama'a na fata an gane wannan yayin da mutum ya yi furci da waɗannan kalmomin shahada guda biyu na faɗin la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallama in aka wayi gari sharuɗan da aka sa maka ka karya su to wannan kalmar fita daga ta lalace ta baci ko da ka faɗi a baki wannan abin ba zai amfani da kai komi ba Allah ta'ala ka kiyashe mu ka tsare mana imanin kuma jama'a cikin waɗannan hukunce-hukunce da malamai ke kawowa ko babu ƙage babu wanda ake kafirtawa sai wanda Allah ya kafirta shi ba wanda ake kafirtawa sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana kafircinsa a bayyane domin akwai littafi sukunda guda dabban malami Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta mai suna fitnatu takfir fitinar kafirtawa littafi ne mai muhimmanci da ya kamata ɗalibai ilimi su karanta an gane wannan ko sannan ga wani malami ya ɗauki alƙalamin sai rubuta littafi mai suna التمصير بقواعد التكفير bayyana wa mutane fahimtar da mutane ƙa'idojin da ake bi wajen kafarta mutum ga littafin nan at-tafsir bi qawaid at-takfir wallafar ali bin hasan bin ali bin abd al-hamid al-halbi al-athari sannan kuma akwai littafin Abdulaziz bin Abdullah bin Bas mai suna Zammul Ghuluwi fi takfir. Zammul Ghuluwi fi takfir. Zargin wuce iyaka wajen gafarta mutane. Shi yasa gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mun zo yin karatu za mu zo mu karanta wasu gaɓoɓi daga cikin gaɓoɓin da malamin ya rubuta jama'a. mu gane cewa ahlus sunna ba sa kafirta mutane haka kawai dan yana daga cikin abin da ake mana kage da kuma shakkin shine suna kafirta mu to ka sani ba wanda ake kafirtawa sai wanda Allah da manzansa kafirta ba wanda za a fasikantar sai wanda Allah da manzansa ka fasikantar da shi in ka ji an ce mai yin kaza fasiki ne to kaga ba daga mu bane daga wajen manzon Allah ne da kuma littafin Allah ka dauko madaukakin sarki jama'an gane wannan ko hakanan wannan malamin har ila ya rubuta wani tashi mai suna as-sabatu 'ala al-islam tabbatuwa akan musulunci wallafar salim bin eid al-hilali shi ma littafi ne matuƙar muhimmanci idan ka karanta za ga yadda malamai suke ƙoƙarin yin bayanai jama'a dangane abin da ya shafi tabbatuwa akan addini mutum yake tabbatuwa akan addinin nan to wajibi ne jama'a addinin nan ba a yi shi jama'a sai da karatu ka karanta littafin malamai da kuma abin da malamai magabata suka faɗa dangane da abin da ya shafi irin waɗannan qadiyat ba Allah ta'ala ka tsare mana imanin ka sanya mana gasin bayanka na gari a ƙarshe jama'a shine wajibi ne akan musulmi kullum ya rika yawaita addu'a akan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digaligansa akan wannan addini jama'a saboda muna addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da digaligan akan wannan addini muna kuma roƙon Allah shine nan mai jujjuya zukata shine mai sarrafa zukata ya sarrafa zukatanmu akan wannan ya tabbatar da digaligan akan wannan addini kuma ya Allah har ila yau muna yin addu'a ga mutane suka zalunce mu waɗanda suka ji suka rushe mana masallaci ya Allah muna roƙonka waɗanda suka aikata wannan aiki in sun aikata shi ne bisa ga jahilci da rashin sani ya Allah ka ba su ikon tuba Allah ka ba su ikon tuba kuma ka shiryar da su idan sun yi shi domin yin ta'annuti ne domin yin barna domin kawar da mutane gabar bin hanyar Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka tsire musu albarka ya Allah ka hana su zaman lafiya ya Allah ka zare musu tallafi a rayuwar nan ya Allah ka jarabce su da cutar hauka ya Allah ka bayyana wa al'umma kowa irin wannan munin aikin suka yi Allah ya jarabce su irin wannan aikin ya Allah kakka ba su ikon tuba Allah ka saukan musu da musiba da bala'i a duk inda suka samu kansu ya Allah ka tona musu asiri Allah ka yi musu mummunan azaba irin azabar da baka taɓa yi wanda ga shi halittunka ba Allah muna roƙonka kuma ka sa wannan ya zanto shine ƙarshen sharrin da za su aikata a rayuwarsu ka kuma kare dukkanin musulmi daga sharrinsu da makircinsu ya Allah muna roƙonka duk wanda ya sa kalma ɗaya aka haɗa kai da shi wajen aikata wannan aika aikan Allah muna roƙonka duk abin da muka roƙon nan Allah shi ma ka tabbatar da wannan addu'a a kansa mu kuma muna roƙonka ya Allah ka tabbatar da mu akan wannan aqida ta mu ta musulunci Allah ka tabbatar da mu akan bin Qur'anin nan da kuma hadis a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyik Allahumma alayka biman yahdu masajidana wa alayka biman yadhlimuna ya rabbal alamin Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak اللهم دمرهم تدميرا اللهم ازقهم تمزيقا اللهم رد عليهم كيدهم اللهم رد عليهم مكرهم اللهم اجعل قوتهم قوة عليهم اللهم لا تجعلهم من عبادك الصالحين اللهم إنا نعوذ بك من مكرهم اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلم والمسلمين مكرا فمكره يا رب العالمين ومن أرادنا بسوء فرده عليه يا رب العالمين اللهم اشغله بنفسه اللهم اشغله بنفسه اللهم رد عليه مكره اللهم رد عليه مكره يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر إخواني المسلمين الذين يقاتلون ويقتلون في كل مكان في سوريا وفي فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي ميمر وفي جميع أنحاء العالم اللهم فرج كربهم اللهم فرج كروبهم اللهم أحقن دماءهم اللهم أحقن دماءهم اللهم أحقن دماءهم اللهم تقبل شهادة من قتل منهم اللهم تقبل شهادة من قتل منهم مظلوما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم أحسن وقوفنا بين يديك اللهم اكتب له اللهم اكتب لهذا الدين عزة ونصرا واكتب لمن آذاه وعاداه ذلة ومهانا اللهم فرج هم المهمومين وفرج الكرب عن المكروبين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم دمر الكفر وأهله اللهم شتت الكفر وأهله اللهم دمر الكفر وأهله اللهم شتت الكفر وأهله اللهم عليك بهؤلاء الكفار اللهم عليك بالكفار والمنافقين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم دمرهم تدميرا اللهم ازقهم تمزيقا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا عزيز يا جبار يا عزيز يا جبار يا واحد القهار يا واحد القهار اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته